إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dalalatin finnar bayan haka yan uwa ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukannin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan rana ta litinin yau muna goma sha shida ga watan zulƙada hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga maka zuwa madina tana da shekara 1447 wanda yake daidai da uku ga watan biyar shekara ta 2026 miladiya insha Allah ta'ala za mu daura a inda muka tsaya a darasinmu na wannan littafi na al'adabul mufrad wallafar al'imamu abu abdullah muhammad ibn ismail al-bukhari rahimahullah ta'ala wadda za mu tashi a darasi na bakwai insha Allah ta'ala a wannan masallaci mai albarka masjidu miftahil khairat masallacin juma'a da ke nan unguwar ibrahim bako a nan cikin garin bauchi darasinmu na baya da ya gabata mun tsaya ƙarshen babi na bakwai wanda wannan babi na bakwai ya kunshi hadisi na goma sha biyar da kuma hadisi na goma sha shida yau insha Allah ta'ala za mu fara karatu daga farkon babi na takwas wanda wannan babi na takwas zai yi mana bayani ko kuma ya kunshi hadisi na goma sha bakwai muna fatar Allah subhanahu ta'ala ya albarkaci abin da za mu karanta Allah ya ba mu ikon karanta daidai da fahimtar daidai da kuma sanya shi a cikin aiki imam al-bukhari rahimahullah ya ce babu la'anallahu man la'ana walidaihi wannan babin zai mana bayani akan cewa Allah maɗaukakin sarki ya la'anci wanda ya la'anci iyayensa قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن القاسم بن أبي بزة عن أبي الطفيل قال سئل علي هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس كافة قال ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس كافة إلا ما في قراب سيفي ثم أخرج الصحيفة فإذا فيها مكتوب لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من سرق منار الأرض لعن الله من لعن والديه لعن الله من آوى محدثا إمام البخاري رحمه الله يتي حدثنا عمرو بن مرزوق مالم عمرو بن مرزوق يا بام حديثي قال أخبرنا شعبة يتي مالم شعبة يا بام حديثي an al-qasim ibn abi bazza daga al-qasim ibn abi bazza an abi qufail qala yace su'ila aliyu wata rana an tambayi sayyiduna ali ibn abi talib Allah ya kare yadda a gare shi hal khassakumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallama bi shay'in lam yakhuss bihi an-nas kaffa yace wata ran an nima sayyidina ali sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka tambaye shi aka ce shin akwai wani ilimi ko wani jawabi ko wani bayani wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya keɓance ku ku a gefe ya faɗa muku wannan ilimin bai faɗa ma sauran mutane ba akwai wani karatu wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ware ku ku kadai ya karanta muku wannan karatun wanda bai karanta ma sauran mutane shi ba qala yace ma khassana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi shay'in lam yakhuss bihi nas babu wani abu lam yakhus bihin nas babu wani abu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya keɓance mu da shi ya bamu mu kadai bai karanta ma sauran mutane ba illa ma fi qurabi sayfi yace sai dai abinda zan ciro maka yanzu a cikin kuben takubana domin qurabu sayf malamai suka ce jaka ce ake yin ta da fata amfaninta shine a dinga ajiye takuba a ciki to shine sai yace duk wani ilimin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta mana mu to bai kebance mu da ilimin mu kadai ba sai da ya karanta ma sauran mutanen duniya gaba daya illa akwai wani abun da zan ciro maka a cikin wannan jakan takuban nawa wanda shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana sauran mutane bai faɗa musu ba ثم أخرج صحيفة سيزارو وتتكدى فإذا فيها مكتوب سيغاشي أتكين تكدن أبند أكربوتا لعن الله من ذبح لغير الله ألا يالا أنتي دوان دي ينكا بادون الله با دوان دي ينكا وتدبى يزبد جنون وتدبى دن نيمون كسنتي زواغ وني wanda ba Allah ba to Allah ya la'ance shi Allah ya tsine mishi albarka domin yanka ibada ce duk abin da aka ce ibada ce kuma ba a yin ta ga kowa in ba Allah ba saboda haka Allah a matsayinsa na shi kadai wanda yake da cancantar bauta shi kadai ne yake ya cancanci ayyanka don shi ba a yin yanka ma wani wanda ba Allah subhanahu wata'ala ba daka ba wani abun ba wani wanda yake da haƙƙin a yi yanka ko a zubar da jini don a samu kusanci zuwa gare shi in ba Allah madaukakin sarki ba wannan haƙƙin Allah ne shi kadai wahdahu la sharika lahu bayan Allah babu mai wannan haƙƙin Allah shi kadai yake da wannan haƙƙin yace la'anallahu man saraka manaral ard abu na biyu Allah ya la'anci wanda ya sace iyakan fili ma'ana a wata duwan yace man ghayyara manaral ard duk wanda ya canza iyakar fili Allah ya tsine mishi albarka idan aka ce yanzu misali filin masallacin nan a ce filaye ne aka yayyanka na mutane daga nan gaba zuwa filan nan shine filin mutum wannan filan ita ce alaman filinsa da ya zo sai ya rushe filan sai ya matsar da ita gaba don ya ƙara taku ɗaya ko biyu a kan filin shi to wannan abin da ake cewa ya yi gayyara manarar al ya canza iyakan fili to duk wanda ya yi wannan allah ya tsine mishi albarka duk wanda ya haka Allah ya la'ance shi ayi kuma ka san galibin mutane suna fadawa cikin wannan tsinuwar ba tare da sun sani ba mutum watakila zai zo ya sai fili ganin iyakan filinsa nan ya ƙare idan ya gama gina gida sai kuma ya sayo blog da sauransu sai ya hada da hanyar mutane sai ya kewaye sai ya shigo da shi cikin gidansa wannan abin duk wanda ya yi shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya tsine mishi albarka Allah ya tsare mu daga tsinuwa yace la'ana Allahu man la'ana walidai Allah ya la'anci wanda ya la'anci iyayensa Allah ya tsine ma dukkanin mutumin da ya la'anci iyayensa to sahabbai wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yace babu sharri da mutum zai yi a duniya kamar ya zagi mahaifinsa ko mahaifiyarsa sai sabai suka ce ya rasulullah ta yaya mutum zai zagi babansa ta yaya mutum zai zagi mahaifiyarsa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a a cikin ku ba a samun wane ya zagi baban wane ko wane ya zagi mahaifiyar wane eh ana samu to lokacin da wane ya zagi mahaifin wane to ya zagi mahaifin shi kenan lokacin da wane ya zagi mahaifiyar wane to ya zagi mahaifiyarsa kenan kaga ma'anar la'anallahu man la'ana walidayhi ai kaga mutum ai ba zai daga hannu ya ce Allah ya tsine wa iyayensa ba ko mutum ba zai daga hannu ya zagi iyayensa ba amma menene ma'anan wannan shine duk wanda ya zagi iyayen wani to ya zagi nashi iyayen ne kaga ya shiga cikin tsinuwa kenan yasa ai Hausawa ma suka ce wai dan kuka me ja mu uwarsa me me ja mu uwarsa zagi ko me ja mu uwarsa jifa Allah ya kyauta yace la'ana Allahu man awa muhditha Allah ya la'anci duk wanda ya taimaka wa mabarnaci duk wanda ya karfafi mabarnaci akan barnarsa ya taimaki wani mabarnaci bayan ya san wannan abin da wani yake yi nan barna ne kuma ya taya shi ya taimaka mishi ya bashi mafaka ya bashi kariya Allah ya la'ance shi Allah ya tsine mishi albarka daka duk wanda ya zama mabarnaci shine malamai suka ce ma'anan al-muhdith shine man ya'ti bi fasadin fil ard wanda yake ne wanda ya zo da barna a bayan ƙasa ya kawo barna a bayan ƙasa to Allah ya tsine ma wanda ya taimake shi misali mutum ne yana wato sana'a ta dillanci ko wani abu makamancin haka sai wannan sai ta zo da ce tana so ya nema mata gida ya san ba aure take da shi ba ba miji take da shi ba watakila ma ya san me za ta yi a cikin gidan tare samari za ta dinga yi a gidan sai nema mata gida kaga wannan nema mata gidan da yayi me yayi awa muhditha ya taimaki mabarnaci ya ba mabarnaci mafaka to kaga shi ma ya shiga cikin tsinuwa ke shi ma ya shiga cikin la'ana a'a mutum ne Allah ya azulta shi da gida mai katon fili sai nan su zo su ce za mu yi biki muna so ka ba mu filin tsakar gidanka nan mu yi ƙauyawa sai ya ba su ya shiga cikin tsinuwar Allah don ya taimaka wa maɓallaci a kan ɓanna ya taimaka wa maɓallaci a kan ɓanna yau ta sai ka tambayi kanka ita wannan ƙauyawa dai in gyara ne a bayan ƙasa ko ɓarna gyara tarbiyya take ko ɓata tarbiyya kaga ɓata tarbiyya take lalata tarbiyya take to kaga wanda ya taimaka mu masu wannan ya shiga cikin tsinuwa ya shiga cikin tsinuwa a'a kana da spiku za mu yi biki za mu yi fati muna so ka ba mu aro sai ka ɗauka ka ba su ka shiga cikin tsinuwa ladan lahu man ahwabu man awamu buka duk wanda ya karfafi mabarnaci ya taimake shi akan barnarsa Allah ya tsine mishi Allah ya la'ance shi daga jama'a shi mabarnaci duk lokacin da ya zo da barna ba taimaka mishi ake akan barnan ba ba kuma shiru ake a zuba mishi ido ba duk mabarnaci in ya zo da abin da yake barna ne to abin da ake yi shine kame hannunsa daga barna hana shi tare shi shine manzo Allah ya ce unsur akhaka zaliman aw mazluman ka taimaki dan uwanka ko yana azzalimi ko wanda aka zalunta in kaga ana zaluntan dan uwanka ka taimake shi in kaga dan uwanka na yin zalunci shi ma ka taimake shi sahabbai suka ce ya rasulullah idan ɗan uwana an zalunce shi na san ma'anan in taimake shi shine in karɓo masa haƙƙinsa to in shine azzalimin kuma ta yaya zan taimake shi sai manzo Allah ya ce ka tare shi daga yin zalunci to wannan shine taimako dan uwanka ne kaga yana zalunci to yanzu taimakon da zaka yi mishi shine hanyar da yake bi yayi zaluncin in kana da ikon tare ta ka tare ta ka hana shi isa zuwa ga wannan hanyar da zai yi zalunci to wannan ka taimake shi kenan amma ba zuba ido ba ba kuma karfafansa akan barnan da yake yi ko akan zaluncin da yake yi ba wallahu alam Allah ya tsare babi na tara malam yace babun yubirru walidayhi ma lam yakun ma'siya wannan babin zai mana bayani akan dole ne mutum yayi biyayya ma iyayensa akan komai matsawar wannan abin da iyayen suka umarce shi akai ba sabon Allah bane in dai ba sabon Allah suka ce yayi ba to dole ne yayi musu biyayya sai dai in sun umarce shi akan sabon Allah to ba zai musu biyayya ba sannan rashin yi musu biyayya a lokacin da suka umarce shi akan sabon Allah ba kuma ya bashi dama ne na ya ci mutuncin su ba a'a Allah ya faɗa mana yadda ake mu'amalantar iyaye idan sun umarce ka da sabon Allah wa wasainal insana biwalidayhi حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطيعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون wannan doka ce ta ubangiji Allah ya yi umarni iyaye a yi musu biyayya a kyautata ma iyaye bayan Allah ya ce a yi ma iyaye biyayya dukansu to sai keɓance uwa sai ce hamalathu ummuhu wahanan ala wahani mahaifiyarsa ta ɗauki cikinsa rauni akan rauni wahala akan wahala daga wannan matakin sai wannan matakin daga wannan sai wannan bayan ta gama kuma wafi saluhu fi amai za ta shafe shekara biyu tana shayar da shi sai Allah ya ce anishkul li wa liwalidayka Allah ya ce ka gode min ka gode ma iyayenka in ka ki ilayyal masir ka sani fa makoma zuwa gare ni take zaka dawo ka same ni sai Allah ya ce wa in jahadaka inda iyayenka za su yi jayayya da kai su tilasta ka su dole su sa maka dole ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun su ce dole sai ka mun tarayya da abin da baka da ilimi akai fala tuqihuma kar kai musu biyayya to kan nayi musu biyayya in zage su kan nayi musu biyayya in ce musu jahilai kan nayi musu biyayya in ce musu koma makaranta su yi karatu Allah ya ce a'a wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa a rayuwar duniya ka zauna lafiya da su ka kyautata musu amma bangaren addini fa wattabi sabila man anaba ilayya ka bi hanyar wanda ya dawo zuwa gare ka kama hanyar addinin Allah ke saboda ka iyaye duk abin da suka kawo za a yi musu biyayya amma in sun kawo umarni akan sabon Allah ba za a bi su قال حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا عبد الملك ابن الخطاب ابن عبيد الله ابن ابي بكرة البصري لقيته بالرملة قال حدثني راشد ابو محمد عن شهر بن حوشب عن ام الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسع لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت أو حرقت ولا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا ومن تركها متعمدا برئت منه الذمة ولا تشربن الخمر فإنها مفتاح كل شر وأطيع والديك وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما ولا تنازعن ولا تنازعن ولاة الأمر وإن رأيت أنك أنت ولا تفرر من الزحف وإن هلكت وفر أصحابك وأنفق من طولك على أهلك ولا ترفع عصاك عن أهلك وأخفهم في الله عز وجل Imam Bukhari rahimahullah يتي حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا عبد الملك بن الخطاب بن عبيد الله بن أبي بكرة البصري يتي لقيته بالرملة ناقم دشي أول وجند أجي كرا رملة قال يتي دني حدثنا راشد أبو محمد مالمينا راشد أبو محمد ياباني حديثي عن شهر ابن حوشب دقى شهر ابن حوشب الله يمشي رحمه عن أم الدرداء daga sahabiya ummu darda matar abu darda kenan ita kuma tace an abi darda ita kuma ta ji karatun daga wajen mijinta abu darda eh kaga wannan gabar ummu darda'i ta rawaito hadisi daga abu darda'i wannan yana nuna mana duk wanda Allah ya bashi nasibi na ilimin addini ko kuma ka haɗa gaba ɗaya ka ce haƙƙi ne a kan miji ya ilmantar da matarsa ilimin addini in bayi da daman da zai ilmantar da ita wataƙila Allah bai azurta shi da karatun da zai koya mata ba to wajibi ne ya ɗauki nauyinta ta je waje ta koya ko ya ɗauko a zo a koya mata eh wannan wajibi ne amma ba ka da uzurin matarka ta zauna da jahilci kai ma baka da uzurin ka zauna da jahilci ballantana matarka wannan dole ne wajibi ne shi yasa kaga tace an an ummil dadda an abi dalda kaga wanda ta rawaito hadisin daga wajen sai ta cewa ita ce matarsa qala abu daldai yace awsani rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi tis'in yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mun wasiya da wasu abubuwa guda tara na farko yace la tushrik billahi shay'a kada ka yadda a rayuwarka kai ma Allah shirka wa in quti'ta aw hulikta koda za a yi gunduwa gunduwa da kai a yayyanka ka ko kuma koda za a kona ka kar kai ma Allah shirka karka yadda kai ma Allah shirka wai ana so a nuna maka duk yanda rintsi ya kai ya komo duk wahalan da ake ciki duk bala'in da ake ciki karka yi ma Allah shirka karka yadda kai ma Allah tarayya ballanta na ba wanda yace zai kona ka babu wanda yace dai yayyanka ka kada ka yadda kai ma Allah shirka domin shirka babban bala'i shirka masifa ce mai girma wadda hukuncin wanda yayi ma Allah shirka shine Allah ya yi rantsuwa cewa ya yi alkawarin wallahi ba zai ba shi aljanna ba alkawari ne daga wajen Allah ya ce duk wanda ya mutu yana masa shirka ya haramta masa wuta ya haramta masa shiga aljanna innahu man yushrik billah faqad harrama Allah alaihi aljannata wa ma'awahu an-nar wa ma lizalimina min ansar duk wanda ya mutu yana ma Allah shirka Allah ya haramta masa shiga aljanna har abada makomarsa ita ce wuta inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah baya yafe ma duk wanda ya mutu yana masa shirka amma yana yafe abinda mutum ya mutu akai na sabon Allah matsawar ba shirka bane amma in dai shirka ne mutum ya mutu da shi to Allah ya alƙawarin wallahi ba zai yafe mishi ba Allah ya yi alƙawari daga dole dole duk abinda aka ce shirka ce to shinge ake samata ba a wasa da ita ba a sakaci da shirka ba a wasa da maganin tauhidi Allah ya samu dace yace wala tatlukanna salatal maktuba muta'ammidan kada ka kuskura ka bar sallan farilla da gangan da gangan ka yin sallan farilla manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace karka yadda karka kuskura in dai aka ce ma wannan sallah ce ta farilla to karka yadda ka bata duk abin da zaka yi a duniya da rashin kirkinka da tsiyanka to yi kokari a dinga sallah da kai a cikin jami'i akan lokaci domin yin hakan zai tare ka akan sauran tsiyatakun da kake yi zaka daina zaka daina amma duk wanda kaga yana tsiya in kaga baya sallah to bai komai ba tukunna da saura kuma galibi in ka duba za ga duk wani mai aikin banza tun ka bincika za ka samu cikin ayyukansa da laifuffukansa mafi girma akwai sakaci da sallah je ka dubi ɗan shaye-shaye ka dubi yoto ɗan shaye-shaye kan ma ina ya san sallah shi kaina wanda ba mamaki lokacin da za a yi sallan ma already yana hai ka gai ba maganar sallah je ka duba ɗan sara suka ka gani da yana sallah biyar akan lokaci wallahi ba zai sara suka ba ba zai sara suka ba amma abin da ya ka gaina wannan rashin sallah da haka manzo Allah ya ce wa man tarakaha muta'ammidan bari'at minhu dhimma duk wanda ya bar sallan farilla da gangan to ya sani wato alfarman ubangiji ta barranta daga gare shi tsaron Allah tsaron ubangiji alfarman Allah ya barranta daga gare shi babu shi babu shi yace sannan wala tashrabanna al-khamr karka yadda ka sha giya fa innaha miftahu kulli shar domin giya ita ce mabudin duk wani sharri duk wani sharri da ka san shi a duniyar nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mabudin sa giya mabudin shi giya haka in ana so a tare sharri daga isowa kan al'umma to sai an tare kayan maye daga isowa inda suke amma in dai al'umma suna ta'amuli da kayan maye to akwai damuwa sharruduka da su yawa cikin mutane Allah ka yafe mana yace wa adhi'u walidayka wa in amaraka an takhruja min dunyaka fakhruj lahumma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kai biyayya ma iyayenka koda iyayenka sun maka umarnin ka fita daga duniyarka ma'ana dukiyarka ka tara iyayen da suka ce fita ka bar dukiyar manzo Allah ya ce kai musu biyayya ka fita mm ka gama shan wahala da kyar daga dubu hamsin da kyar ka fara tun kana fama da rana a bakin keji yau sai aka wayi gari aka ce gashi nan har kai babban kanti kai shago ƙato daga dubu hamsin yanzu shagon ya kai miliyan hamsin a ciki babanka na zuwa sai ce miƙo minki ka fita sai ka miƙa masa kauce shi ne wa ina maraka an ta huruja min duniyaka fa huruji lahuma sai ka fita ka ba su waje ai ce baba Allah ya saka da alheri ai kaga wannan in an sami mai biyayyen da zai fita amma dai na tabbatar Allah saka da alheri ne dai yi wa Allah samuwa amma dai almuhim abin da ake so a nuna maka shine duk abin da iyayenka suka umarce ka akai in dai ba sabon Allah bane dole kai musu biyayya yace wala tunazi'anna wulatal amri wa in ra'aita annaka anta karka yadda kai jayayya da shugabanni karka yi musu da shugabanni karka yi fito na fito da shugabanni ko da kana ganin kai din wani ne karka yi fito na fito da su domin fito na fito da shugabanni ɗabi'a ce ta kawarijawa wanda ya saba ma turban ahlus sunna ya saba ma turban malamai ya saba ma turban malaman musulunci sahabbai da kan sun tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullah manzon Allah ya ce a ƙarshen zamani za ku gamu da wasu al'amura da zalincin shugabanni da abubuwan da ba kwa so ko kaɗan sabai suka ce to ya rasulallah idan hakan ya faru yaya za mu yi sai manzo Allah ya ce to adduna alhaqqa alladhi alaikum wa tas'aluna Allah alladhi lakum kaga period kenan an gama me mafita manzo Allah ya ce ku sauke haƙƙin da yake kanku ku sa'annan ku roki Allah ya kwatan muku naku kaga wannan hadisin ya nuna mana ashe babu laifi idan talaka yayi addu'a cewa Allah ka kwatar mana haƙƙin mu a wajen shugabannin mu wannan ba laifi tunda manzo Allah ya ce ku sauke naku sai kuma ku roki Allah ya kwatar muku naku ku sauke wanda yake kanku sai ku roki Allah ya kwatan muku naku amma kaga wannan na nuna mana sharadin karban addu'an Allah ya kwace maka naka ba zai cika ba sai kai in ka sauke duk wani haƙin da yake kanka kai sai ka kyaf sauke naka ai kaga wannan wannan shine karatun da talakawa ba sa san shi a wajen talakan Najeriya yanzu malami mai tsoron Allah wanda baya tsoron kowa sai Allah shine wanda zai zo yawo minbari ya caccaki shugabanni ya tsitsine musu ya duddura musu ashar ta wannan shine jarumi malami a gun talaka ko da ko yana aqidan komai Allah ne in dai zai zagi shugabanni in dai zai zagi shugabanni ta wajen talaka wannan jarumi ne shi malami ne mai tsoron Allah ba ruwansa da a'a akan me yake kira ya aqidansa take duk da abinda kawai yake so a faɗi abinda shi ransa zai yi fari ranshi zai yi daɗi shine a zagi shugabanni dan ne zaka ga talakawa suna cika masallaci ana Allahu akbar ana shauki amma kana son rigima da talakawa su kuma talakawan ka ce su su gyara su talakawan ka ce su gyara to nan ne kuma zaka ga ana rigima da talakawa su ba sa so a ce su gyara abinda suka fi so a ce shugabanni su gyara kaga kuma wannan ai ba dai taɓa yiwa ba wannan ba dai taɓa yiwa ba eh Allah ya ba mu yukun gyara wala tafrar min az-zahfi wa in halakta wa farra ashabuk manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kada ka gudu daga filin daga koda zaka mutu koda sauran ƴan uwanka sun gudu kai karka gudu an gamu da kafirai a wajen gumurzu annabi yace ka tsaya ya ayyuha alladhina amanu idza laqitumul ladhina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar Allah yace kada ku juya musu bayan kun gamu da su a wajen a filin daga haka ku tsaya ya ayyuhal ladina amanu idza laqitum fi idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katiran la'allakum tuflihun annabi yace wa anfiq min qawlika ala ahlika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ka ciyar da iyalanka daga dukiyarka ma'ana haƙƙin iyalanka ne da matanka da ƴaƴanka akan ka ka ciyar da su ka ba su abinci ka ba su tufafi ka ba su masauki ka ɗebe musu duk wani bukatan da suke da ita na dole dole ka biya musu wannan wajibi ne ya ce walatar fa'asaka an ahalika kada ka ɗaga sandanka a kan iyalanka shine kar ka yi watsi da iyalanka kada ka yi watsi da iyalanka kar ka yi sakaci game da ciyar da iyalanka kaga kuma wannan galibin mutane yanzu sun fada ciki watsi da iyalai wani shi abin da ya sani kawai haihuwan yaya bai da masaniyar wayannan yayan aina suke karatu yaya matsayin karatunsu yaya sallansu a cikin jam'i yaya tarbiyyarsu su waye abu duk ba ruwan shi da wani abin da ya sani kawai haihuwa ba ruwansa da cin matan ba ruwansa da cin yayan ba ruwansa da suturansu komai nasu ba ruwansa da shi wanda kuma wannan kaga ba tarbiyyar musulunci bane ba tarbiyyar musulunci bane eh wajibi ne a kanka dole ne a kanka ko baka da shi dole ka nemo eh in babu an nema ba a samu ba to dan sai ayi hakuri wajibcin ya fada a kanka amma ba da shi to ba zama zan yi ba dole ka fita ka nemo eh dole ka fita ka nemo za a samu a garin ba zai yi ba dole ka matsa gaba don ka neman wa iyalanka abinda za ka ce da su abinda za ka ɗauke musu bukatunsu dole ne musamman wanda Allah ya bashi ‘ya'ya mata to dole ka shirya kashe kuɗi dole ne don yanzu subhanallah Allah ya kawo mana sauƙi amma yanzu tarbiyya ma ba ma ‘ya'yanka nagaltacciyar tarbiyya zamani ya zo lokacin da tana ƙoƙarin ta zama rabon mai kuɗi sai da kuɗi za a yi tarbiyya kana so ‘yarka ta ɗauke idonta daga abin da ke hannun samari ya za ka yi abin nan da za ta sa ido a kan hannun samari kai ya za ka yi dole ka nemo mata dole ka provide din shi gare ta baka so samari su sai mata waya baka so samari su sai mata kayan kwalliya baka so samari su dinga bata kudin data da kati nauyin yana kanwa dole yana kanka dole yana kanka amma babban abun shine sai manzo Allah ya ce wa akhifahum fillah ka sa musu tsoron Allah to kaga babban abun kenan idan ka sa ma iyalankan tsoron Allah to wannan shi zai sa su wadatu da iya abin da kake samowa ka ba su amma in ba haka ba in ba haka ba ba za ka taɓa samun abin da kake nema ba ba za ka samu abin da kake nema ba saboda haka yanzu galibi tarbiyyar tana ƙoƙarin ta zama sai da kuɗi za a yi ta da me ake samun tarbiyya da ingantaccen ilimi ta ina za ka samu ingantaccen ilimi sai da kuɗi sai da kuɗi makarantar islamiyya sai da kuɗi za a yi makarantar boko sai da kuɗi za a yi jami'a sai da kuɗi komai sai da kuɗi sai da dukiya komai kaga wannan shine matsayin da muka iso shine matakin da muka iso saboda haka duk wanda yake so ya baya yan shi tarbiyya nagaltacciyar tarbiyya to yayi kokari ya ga iya gurgudan iyawansa duk bukatun da za su bukata na dole ya toshe musu shi sannan ya sanya musu wadatuwa da iya kau da kai akan abin da ba wajibi ba abin da ba wajibi ba a'a yaronka ne namiji ya fara tasowa eh wajibi ne ka ciyar da shi amma nusar da shi akan cewa duk abin da zai ga ana ma watakila ƴan uwansu a can wato sa'anninsa a can ba dole bane shi yayi ba wajibi bane sai ya haƙu a'a yarinya ce mace ta fara tasowa duk ɗan abin da za ta bukata za ka yi providing ɗin shi kayan kwalliya ne jambakinta da gazaɗinta da fauda dole ka nemo saboda Allah ya gaya mana ita mace dama ana tasar da ita ne ana tarayyanta ne a cikin kwalliya da ado aw man yunashu fil hilya wa huwa fil khisam ghayr mubin haka ɗabi'ar mace take dole sai da kwalliya dole sai da ado Allah ya ce ita bata iya musu da jayayya ba bata iya gumurzu da fita kasuwa ba wannan ba ɗabi'ar mace bace wannan ba ɗabi'a ce ta mace ba to kaga shi yasa manzo Allah ya ce wa akhifahum fillah ka sa ma iyalanka tsoron Allah ka koya musu tsoron Allah ka gina ruhin su kar ka shagaltu da gina gangan jikin su kada ka shagaltu da tara musu kayan duniya kada ka shagaltu da su ci zallan mai kyau su sha mai kyau su sa mai kyau kar ka shagaltu da zallan wannan wannan din in akwai shi a yi shi amma wadda za a fi ba mu muhimmanci shine gina zuciya gina ruhi domin in ruhin yayi kyau to komai zai kyau idan ruhin yayi kyau komai zai kyau ko babban abin shine ƴaƴanka su fahimci bambanci da fifiko da Allah ke yi tsakanin bayinsa wajen rabon arziki ƴaƴanka su gane haka su fahimci su iya tsayawa a iya matsayin da kai kake da shi kar su wuce sai haƙuri in talauci na kisa kai ma da ya kashe ka amma abin da ake so shine su ma su fita su nema su fita su nema ga waɗanda za su iya amma in ka sa musu wannan to za ka samu za ka samu albarkar rayuwar 'ya'ya subhanallah ina yawan ba da misali Allah cikin ikonsa ya kaddara kamar ni lai karatu a makarantar albani zaria mala albani rahimahullah albani science academy zaria abin da ya sa dan ba da wannan misalin shine tun a wancan lokacin shekara goma sha baya idan ka ji kudin makaranta tun a wancan lokacin ka san mai kudi ne zai iya biya dan tun a wancan lokacin kudin makarantar jiniyo 300 ne senior 350 kaga 2013 300 kan ai sai sai su wani da wani Allah cikin ikonsa ya kaddara na zama cikin waɗanda mala albani ya ɗauke su kyauta misalin da yake so in bamu a nan shine a cikin wanda zaka gani a makaranta akwai 'ya'yan manya-manyan masu kuɗi akwai 'ya'yan manya-manyan 'yan siyasa 'ya'yan manyan kwamishinoni a jihohinsu wadda idan aka tara masa ɗaliban makarantar wani aka ce ya musu shopping na komawa makaranta duka zai bai san yayi komai ba amma kai da Allah ya azulta ka da wannan karatu kyauta ka taso daga gidan da babu wataƙila tun daga ran da zan sa kafa ta in tafi makaranta kafin in dawo wata uku da wani abu a gidanmu za a buɗe asusu wannan asusun amfanin shi shine in na dawo next time za a koma da wannan kuɗin za a yi amfani sai an yi asusu kusan wata hudu da wani abu sai an yi asusu wani kuma baban shi an sa ka a kasuwa dai sai da aka ce ga kanan da a sai da kai wallahi dai sai ka zai sai ka abin da yake so nuna mana a nan shine inda mutum bai fahimci yanzu matakin arzikin gidanmu da na gidan suwa ne ba ɗaya ba ne to zama waje ɗaya ba zai yi ba in baka fahimci haka ba zama guɗe ba zai yi ba ai zama waje ɗaya ba zai yi ba saboda shi wancan in zai tawo makaranta za a ba shi abin da yake so ne kai kuma in za ka tafi za a baka abin da ya samu ne ba wanda kake so to iya abin da za ka yi makanka na gata shine ka koya ma kanka son abin da ya samu din iya abin da ya samu to ka koya ma kanka son shi akwai wani bawan Allah da yake ganin shi a social media ana hira da shi sai aka ce masa da da tuwo da kaza wanne yafi daɗi sai ce wanda ya riga samuwa eh kaga magana mai sauki wanne yafi daɗi wanda ya riga samuwa kawai aka ce ta yaya ya ce to ga tuwo a gidanka ya ji gishiri ga kaza a gidan makwabtanka kai ka gane daɗin magin kazan ne ba ga mai daɗin ba gaba ga kai wannan wanda yake hannunka shi ne mai daɗi saboda kaga wannan wanda ya fi daɗi shi ne wanda ya riga sabuwa shi ne abin da za ka koya ma kanka ka kuma koya ma 'ya'yanka eh su fahimci mai kyau kawai shi ne wanda ya samu wanda bai samu ba bai da daɗi sai ran da ya samu kafin yi daɗi sai ran da ya samu kafin yi daɗi wannan shine abin da ya dace saboda haka manzo Allah ya ce wa akhifahum fillah ka sa ma ƴaƴanka ka koya ma ƴaƴanka tsoron Allah ka sa ma ƴaƴanka tsoron Allah domin galibin mutane suna shagaltuwa da tara ma ƴaƴansu abun duniya amma ba sa shagaltuwa wajen ƙoƙarin nusar da 'ya'yansu da koya musu tsoron Allah da ɗaura su akan turba mai kyau mutum zai mai da hankali wai iya damuwansa a rayuwa shine wai ya tara ma 'ya'yansa abinda in ya mutu ba za su yi talauci ba a haba ai kai daga ganin yanayin gudanar rayuwa ka san abin da zaka bar ma ƴaƴanka wallahi bai kai ya rike su ba in ba Allah ya rike su ba ko nawa zaka bar musu wallahi ko nawa zaka bar musu sai in Allah ya ga dama ya rike su to amma in kai din ka zama nagartacce abin da ka bar musu Allah sai ya tsare musu shi ya sa albarka a ciki ba ku ga kissar annabi Musa da annabi Khidir ba lokacin da annabi Musa ya je wannan makarantar aka ce cikin dokar makarantar shine ba a tambaya duk abin da kaga ya faru to karka yi karka yi tambaya sai ka jira an baka ka jira da a baka bayani amma karka yi tambaya cikin abin da annabi Musa ya gani sun je wani gari suka ce ku ba mu masauki suka ki suna cikin garin sai suka ga wata katanga za ta faɗi sai Khidir ya ce ma annabi Musa ajeje karka mu naɗa hannu mu ɗaga wannan katangar sai da aka gama sai ce laushi ita lattakhadta alaihi ajra inda ka nemi shawari na ya sai in ce a biya mu saboda me saboda mun ne masu bamu masauki sun hana mu kuma ma ɗaga musu katanga a banza sai su biya mu a bakacin masaukin da suka hana mu to daga nan sai ce haza firaqu baini wa bainika dama an yi na daya na biyu wannan shine na uku to mun rabu kenan amma kafin mu mu rabu bari in baka bayanin abubuwan da kasa jurewa akai daga ji sai ce masa wa ammal jidaru fa kana li ghulamain yatimain fil madina yace kaga wancan katangal da nace ma mu tsaya mu daga ta ta wasu yara ce guda biyu marayu a cikin wannan garin me yasa nace mu daga sai ce wa kana abuhuma saliha kaga mawalli shahid kenan sai ce babansu ya kasance kan ya mutu mutumin kirki ne shi lokacin da ya zo mutuwa ya ga yaran ƙananu ne ba su girma ba sai ce Allah ga dukiyar ‘ya'yana marayu Allah in sun girma ka nusar da su inda dukiyarsu take su ɗauki dukiyarsu sai amfani da ita da aka ya tona rami ya zuba dukiyar ya gina katanga a kai to wannan katangar in ta faɗi mutane za su yi warwasan dukiyar shine Allah cikin ikonsa sai ya tada annabawa guda biyu don su je su daga wannan katangar daga ciki har da kalimullah annabi Musa alaihi salatu wassalam me yasa aka yi ma wayannan marayun wannan gatan saboda yawan abin da babansu ya bari Allah ya ce a'a wa kana abuhuma saliha babansu mutumin arziki ne shi yasa babansu mutumin kirki ne shi yasa Allah ya tsare musu Umar ibn Abdul Aziz Allah ya mishi rahama lokacin da ya zo mutuwa ya tara ‘ya'yansa ya ce kun ga na yi kalifancin musulunci na shekaru mai yawa ni ne shugaban ƙasa wannan gidan da kuke ciki da wannan daular da kuke ciki ba naku ba ne albarkacin babanku na shugaban ƙasa ne kuka shi ya ce gashi ni kuma zan mutu in bar duniya ban bar muku komai ba ba abinda na bar muku duk abinda kuke ganin nan duk hakkin al'umma ne na baitul mali ne ina mutuwa dai za ku fita daga ciki yace amma abin da yake so in fara muku shine idan har ku mutanen banza ne to ba amfanin ka bar kuɗi ma mutumin banza don ka taimake shi akan aikin banza kenan ka bar kuɗi a hannun shi idan kuma ku mutanen kirki ne to na barku a wajen Allah dan Allah ya ce wa huwa yatawalla salihina Allah shi ke jibantar lamuran mutanen kirki daga inda ku ƴaƴan kirki ne to na barku Allah ya kula da ku in kuma ku ƴaƴan banza ne to ban ga dalilin da zan mutu bar muku ku ci gaba da aikin asha ba sai kuma ya mutu kuma Allah ya tsare su saboda nagartar babansu da kuma tarbiyyar da baban nasu ya daura su akai Laka shi yasa manzo Allah ya ce kaga iyalanka nan wa akhifahum fillah. Annabi ya ce ka sa ma iyalanka tsoron Allah. Ka sa musu tsoron Allah. Ka tsoratar da su ubangiji. Matarka ce sa mata tsoron Allah ya zamana duk wani abun banza da za ta bari ta bari ne ba don kai ko don ganin nauyinka ko don tsoronka ba sai don Allah ne ya ce a bari tsoron Allah kenan ran da babu kai mai yiwa ka mutu ka batta wannan tsoron Allah zai bi ta eh kuma kaga wannan shine asalin amfanin auro mutumiyar kirki asalin amfanin shi don da zaka sa mutu tsoron Allah ai nagaltacciya ce wacce ta lalace kuma ina tsoron Allah ba zai shiga zuciyarta ai babu inda zaka samu wannan eh dole sai ka samu nagaltacciya kuma wannan nagartan tun kafin ta shiga gidan zaka gane akwai wannan nagartan ko babu eh yanzu wanda za a zo biki ku zo ku tsaya da kai da ita kuna rawa a gaban jama'a tana sa maka kek a baki ai kaga na farko tukunna kai din ma ya kamata ka ba mu kanka shaidan cewa kai din kai mutumin banza ne na farko tukun ai na farko tukunna ya kamata ka gamsar da kanka tukunna kai din ma mutumin banza ne a karan farko sannan kuma sai ka gane kalan matan da ka auro kun yi tumaci kenan alkhabisatu lil khabisina wal khabisuna lil khabisat yayi daidai tun daga nan ka gane tun daga nan ta ka gane don wacce za a tara mata mutum 500 a hall ta tsaya a gaban su ta yi rawa kuma kana son ta haifa maka yaya masu tsoron Allah kai anya daga sai kake yi kuwa na anya daga sai kake yi kana so a haifar da rayayyun ƴaƴa daga wannan gidan ga uwarsu tana rawa yanzu tun kafin a daura aure kai haba gaba ta wallan wallahi da wasa kake yi ai Allah ya riga ya gama magana ya ce wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi izni rabbih wallazi khabutha la yakhruju illa nakida Allah ya riga ya gama magana da yace tsaftataccen gari tsaftataccen ƙasa nagartaccen mutum yana fidda tsiransa nagartacce ne wanda ya lalace kuma baya fidda komai sai lalatacce kawai yanzu kai kai makanka hisabi matar da za ta yi rawa a gaban hall gaban mutum 500 ga iyayenta ga sarakananta a wajen tsakaninka da Allah a baka takarda da biro a ce ka sa sunanta tana cikin walbaladu tayyibu ne ko tana cikin wallazi khabusa ai kai ma ka san inda ka je ta kuma ka san kalan wanda ka nemo kuma ka san kalan uwan da ka haifo da ka da ka auro ma 'ya'yanka kai ka sani wallazi khabusa la yakhruju illa nakida saboda ka dole ka samu mai tsoron Allah domin galibi abinda musamman matasanmu ba sa lura da shi shine kai lokacin da kake ganin wannan matar zan je in auro ta ni ta yi min a matsayin mata to ya kamata kuma ka yi ma 'ya'yanka adalci da za su zo nan gaba ka yi lissafi ga gani 'ya'yana kuma wannan matan ta yi musu a matsayin uwa ta musu a matsayin uwa don kyan matar kai zai amfana shi din ma na dan wani lokaci ne zai gushe ai amma tarbiyyarta shine abin da yayan da sun wara kuma yanzu yau in gaskiya ne yanzu tsakaninmu da Allah yanzu a cikin mun nan ku ya hakuri ne mana wannan tambayar waya taba zama ya zuba ido yana ganin mamansa kyakkyawa ce ko ba kyakkyawa bace dan Allah waya taba yi to ina ruwanka da kenta kai kin maman din mamanka kyakkyawa ce zai amfani ka ne ba zai amfane ka ba ba amfanin da zai maka yanzu kai iya abin da za ka mora a jikinta shine nagaltanta tarbiyyarta nagaltacciya ce shi kenan ka gama amma kyakkyawa ce kyakkyawa ce wannan babanka shi ya san kyanta shi ma tun a can baya kai baka ma san wannan ba saboda kai ma za a iso wannan matakin da yanzu 'ya'yanka abin da suke nema shine nagaltacciyar uwa Allah ka sa mu zama nagaltattu Allah ka ɗora mu akan hanya madaidaiciya abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kure Allah shi yafe mana sallallahu wa sallam baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته